أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sai ku dinga rubutawa ko da a takaice ne saboda shi babi na usuli da akwai usul akwai tashi akwai ta'asil abu uku ne rubuta akwai usul akwai ta'asil akwai tashi usul ta'asil tashi eh shi usul din abubuwan da da su ne da su ne zaka cire kason kowanne daga ciki shine usul ba za mu in ka karanta ta wannan tun ba za ku gane ba eh diki za mu hada su layin su ɗaya ne to shi usul din su ne abubuwa guda bakwai ne wanda da su ne za ka gano ko za ka cire kason kowa shi kuma ta'asil din kuma yadda kason kowa din zai fita shi ne ta'asil sannan an ci tashi kuma idan misali mutum biyu ne idan mutum uku ne aka ba su abu guda biyu ka sa abu guda biyu din ba zai yi mutum uku su raba ba to shine za ka yi tasi to yaya za ka yi kowa ya samu rabonsa to abubuwa guda uku nan idan baka fahimce shi ka san shi ba ma to duk karatun da kai a ilimin gado na baya ba zai maka amfani ba to shi kuma ya kamata a ce misali ka karanta a wani littafi nasar wanda ba kasida ba sai saboda kasida isharat ne akan matsaloli din to da ka karanta a wani littafi nasar to duk abin da za ka kawo a cikin waɗannan abu ya din za ka sami su wabihi ne za ka fahimta amma idan baka karanta shi a wani nasar ba aka kawo ma kawai za a dinga magana ba za ka dinga ganewa shine na ɗauko mana littafin wannan abin nan taqribul murad sharhi fara'id al-irshad saboda kun san malamai saboda shi ilimin gado din asalinsa wani part ne bangare ne daga ilimin fiqh to shine da matsalolinsa suka yi yawa to shine mutane malamai sai suka faro ilimin miras din daga cikin ilimin fiko kamar yadda misali ilimin sarfu asali masail ne na ilimin nahau to da masalolin suka yawa sai ma'azul harra sai ya cire ilimin sarfu din cikin nahau ya mishi suna ya mishi babi daban kamar wannan ne akwai wasu ilimin muka waɗanda da a haɗe suke saboda rikicinsu sai aka bare su a cikin wani ilimi to shi ilimin gado din yana cikin wannan to daga cikin salon malamai suka iya daukan babi na gado na wani littafin ciku sai su cire shi su mishi shari'i yanzu wannan babi ne na gado na littafin irshad shine irshadu salik wanda kuka bi saninsa da askari kenan to akwai waɗanda suka cire gadon akrabul masalik na al'imamu dardi suka yi sharhinsa ko babin gado na muktasar a yi sharhinsa ko babin gado na misbahu sali a yi sharhinsa haka saboda a ware to wannan wani mutum ne wani malami ne can ba yake da suna wani gari abin nan gaura na moda gaura na moda ina ganin kowa jihar kefi ne yana nan dai wajejen kaura na bodan nan ne wajejen katsina sun fara kefi sokoton na anan yake to shi ne ya yi ware wannan babin ya shira to a babin ya ce fasulun al'usul saba yana sharhin abin nan din ne al'usulu al'usulu saba'atun ha saba'a shi ne abu al'isnani linnisfi wa nisfaini an ce usul a isnan to duk gadon da akwai rabi ɗaya ko rabi biyu rabi ɗaya ko rabi biyu to za ka raba shi biyu ne kawai in rabi ɗaya ne rabi ɗayan ya fita sauran kuma ahalu sihani in rabi biyu ne to he su ɗauki ɗaɗɗaya rabi rabi kenan a gani shine al-isnan al-isnan lin-nisfi wa nisfaini sai kawo ma misali ka zaujin wa uktin shi ka zaujin wa uktin aw wa ma baqiya ka bintin wa uktin misalin sa yace kamar mutum ne idan ya rasu ya bar mace ce ta rasu ta bar mijinta da ‘yar uwarta, mijinta da ‘yar uwarta, to kaga miji yana da rabi, sannan ‘yar uwarta ma tana da rabi. Ko kuma nisb ne da nisb ne a wannan misalin nisb ke na rabi, rabi na mijinta rabi kuma na ‘yar uwarta. Sannan wani tsaini niswaini ka zaujin wa uktin a zauji da ukti zaujar ukti li zaujin nisfu lil ukti kazalika wa ma baqiya kuma ka bintin wa uktin lil bintin nisfu wa lil ukti ma baqiya ana nisf ne da nisf guda biyu ko kuma nisf da abin da ya rage bayan nisf din nisf da abin da ya rage bayan nisf din kaman mutum ne ya rasu ya bar yarsa da yar uwarsa yauwa yarsa tana da rabi sannan yar uwar kuma tana da abin da ya rage ibara ne guda biyu nisuf nisfai ne ko nisuf wa ma bakiya to duk a isnani ne yake fita ma'ana so biyu za raba dukiyar wannan shine abin nan usuli usuli na farko kenan wasani wasalasatu li sulusin wa sulusaini sai asul na biyu salasa ma'ana sulus kenan a raba dukiya kashe uku to duk duk matsala na gado wanda akwai sulus a ciki ko akwai sulusai ne a ciki to shine za a kasa dukiyar zuwa kashe uku to shine ya kawo ma misali ce ka shakikataini wa hutaini li ummi ka shakikataini wa utaini li ummi misalin ka shakikataini mutum ne ya rasu ya bar shakikai yan mata guda biyu shakikansa da kuma yan mata guda biyu wanda uwa ne daya li ummi kenan to zaka ce asulul mas'ala min salasa eh zaka kasa dukiyar zuwa kashi uku kenan a shaqiq li shaqiqataini sulusani shakikatai suna da sulusi guda biyu kamar da Qur'ani ya faɗa. Na'am. Fa in kana tasnataini falahu masulusani. Shaki suna da sulusi guda biyu. Wa ma baqiya. Abin da ya rage kuma lil ukhti li ummi. Ukhtu li um. Wanda kaga ya zamanto tana da abin tana da sulusi kenan. kaga sulusai ne guda biyu cikin uku sulusi kuma guda ɗaya cikin uku sulusai ne na shekekai guda biyu sannan kuma shi sulusi kuma na uktu na uktaini li ummi din eh mun riga mun karanta a baya akh li um ko kuma uktu li um in su ɗaɗɗaya ne in su ɗaɗɗaya ne to suna da sudusi in su da yawa ne suna da sulusi kamar yadda muka karanta to anan wa ukutai ne yan uwa guda biyu ne li ummitin kaga suna da bi suna da suna da sulusi to saboda shine shine shine wa ma baqiya abuna wa ma baqiya lil ummi fatasihu min salasa to maganar da nake na maganar tasihi ne maganar tasihi mas'alar min salasa tasihin mas'ala kuma min sitta tasihin mas'ala min sitta kaga wanda wacce take da sulusai yan mata guda biyu shakikai da suke da sulusai za su dauki guda hudu cikin shida eh shi ne sulusai nawa zai rage biyu to biyu din uktaini li ummi din a gane kowanne yana da daddaya to wannan shi ne tafsi da muke magana a kansa kaga idan ka raba uku in ka raba uku to idan yan mata shakikai guda biyun suka ɗauki sulusai ɗinsu su zai rabu tunda su biyu ne sulusani ɗin guda biyu ne a uku ko kaga kowace za ta dauki guda da daya ko to amma ɗayan da ya rage sulus din na uktaini li ummi din guda biyu ɗayan ba zai rabu tsakanin mutum guda biyu ba to shine ake magana tafsiri to saboda haka a wannan waje a wannan wajen zamu zo mu karanta asalin tafsirin yadda ake yi awa za ka ɗauki guda ɗaya abin nan za ka ɗauki in ka duba guda ɗaya da guda biyu in ka duba guda ɗaya da guda biyu ba abin nan sun yi tabayuni za mu karanta ma'anan tabayuni din cewa ba za su haɗu ba wato kowanne ba shi da rabi-rabi guda to sai ɗaya so biyu nawa ne biyu kenan yauwa to sai ka buga ɗaya cikin biyu ko biyu cikin ɗaya kowanne zai baka biyu ne to shikenan guda ɗayan da ba zai kasu ba din sai ya zama guda biyu to uktai li ummi din kowanne zai zama to guda na ɗaya eh wannan shine tasi in ka zo ka samu rabo na magada kaga wannan rabon ba zai yiwu a kasa shi tsakaninsu ba, kamar guda ɗayan nan tsakanin mutum guda biyu, ko guda uku tsakanin mutum guda hudu, ta gane yi, ko hudu tsakanin mutum guda biyar, kaga ba zai rabu ba, to shi ne za ka zo ka duba a kasan nasu da adadinsu. To, kason nasu da adadinsu din wani lokaci zai yi tamasuli. Yanzu misali, rabon nasu rabon nasu da adadinsu ya zamo iri daya. Wani lokaci zai zo ya yi tabayuni ya zama to ba za su taɓa haɗuwa ba. Wani lokaci zai zo ya kasance kason nasu yana da rabi su ma suna da rabi. In ga adadin akwai adadin da yake da rabi akwai adadin da bayi da rabi. Yanzu misali shida ai yana da rabi uku shine rabinsa. Hudu yana da rabi biyu shine rabinsa haka. To idan ya kaga cewa adadin ba shi da rabi. to za ka ɗau ɗaya adadin ka buga shi cikin ɗayan kawai kamar yadda muka buga ɗaya so biyu ko biyu so ɗaya kowanne ya zama biyu uktaini da ummi suka ɗauki guda da ɗaya ba to kamar haka to in kuma adadin yana da rabi za ka ɗauki rabin ɗaya daga ciki ka bugawa gaba ɗaya rabin ɗaya ka bugawa gaba ɗaya kamar tsakanin shida kamar tsakanin Uh, shida da uku. No. Ko tsakanin hudu da biyu, no. hudu da biyu, ka no. gane. Idan ka ɗauki biyu, uh, in ka ɗauki biyu ka buga ɗaya biyu ne, in ka ɗauki ɗaya ka buga biyu ma biyu ne, to shi ne wannan. In kuma tadaku akwai abin da suke cewa tadakuli, misali adadin da zai iya shiga wani adadi har ya karasar da shi. Eh, misalin wannan uku zai shiga shida so biyu, uku zai shiga tara so uku. A gane a irin wannan ya ake cewa ta dakuli, sai ka ɗauki adadin babban, tsakanin uku da shida, sai ka ɗauki shida, shi ne adadin babban, sai ka buga shi cikin cikin ƙaramin adadin, to adadin da zai baka. A gani shi ne. To wannan nau'o'in guda uku, to ta wannan ɓangaren shi ne ake yin tasiri. Saboda haka kasancewa matsala asalin inda yake fita daban, kuma yadda kowa zai samu rabonsa daban. Asulul matsala shi ne inda matsalar zai fita, tasiri kuma inda kowa zai samu kasonsa. To yauwa to shi ne. to shi ne sa nan ya ce fatasifu min sitta ɗin awwa ma bakiya ka ummin wa shakikin ma'ana ko kuma sulusi ne ko sulusi da abin da ya rage kamar mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa kuma ya bar shakikinsa ɗan uwansa shakiki kaga mahaifiyar tana da sulusi saboda ɗan uwan guda ɗaya ne ɗan uwan to tana da sulusi. Da ‘yan uwan guda biyu ne sulusi za su dawo da ita. To tunda tana da sulusi, to in ta ɗauki sulusin, to shi shakik ɗin, to shi ne zai ɗauki ma bakiya abin da ya rage. Abin da yake nufi shi salasa ɗin asil ne na duk duk matsalar da akwai sulusi ko sulusai ne ko akwai sulusi da abin da ya rage eh shine salasa kenan duk misalar da akwai sulusi ko sulusai ne ko sulusi da abin da ya rage to shine a salasa zai fita gane ku fahimci cewa idan ya fita a salasa din tasihi cewa kowanne kuma ya samu kasunsan shi wani abu ne daban layin tasihi ne sannan wal arba'atu asali na nawa kenan da ke al'usulu ɗin saba'a ne, wal arba'a asali na uku ne, mun yi al'isna ne, mun yi al'alasa, mun yi al'arba'a. Al'arba'a. Lirrubu'i wa ma baƙiya, shi kuma al'arba'a duk matsalar da akwai rubu'i da abin da ya rage to shi ne abin nan arba'a. Ka zaujatin wa shakika, kamar mutum ne ya rasu. ya bar matarsa da shakikinsa dan uwansa uwa da yau ba daya ga matarsa tana da rubu'i saboda ba da ba shi da bai bar da ba in ta dauki rubu'i to ma bakiya din shine ukun sai wannan akhu shakik din shi zai zo ya dauka awwa nisfin da ya fada din ko kuma rubu'i da rubu'i da nisfi da kuma abin da ya rage. Rubu'i da nisfi da abin da ya rage, ka zaujin wa binti wa asibin. Kamar mace ce ta rasu, ta bar mijinta, ta bar ‘yarta, ta bar asibi, misali dan uwanta. Ya ko baffanta shi ne asibi duk wani namiji wanda in ya zama shi kadai zai dauki dukiyan. To kaga an samu rubu'i, an samu rabi sai kuma abin da sai kuma abin da abin da ya rage. Eh to shine yace anan wasalisu minha al-arba aslul li rubu'in wa ma baqiya ka zawjatin wa shaqiq. Al-mas'alatu min arba'a. Zawja wa shaqiq. Fali zawjati rubu'u wahid kenan. Eh cikin hudu kenan. wa ma baqiya salasa li shaqiqi. أو الأربع أصل للنصف وكما أربع دم أصل لنا نصف وما بقي نصف وما بقي كزوج وبنت وعاصب المسألة من أربعة فللزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وما بقي واحد للعاصب wannan shine isnani da salasa da al'arba sannan wa samaniyatu sai asl na fudu daga cikin bakwai din kenan akwai samaniya lisumunin wa ma bakiya duk misalar da akwai sumuni a ciki da kuma abin da ya rage sumuni da abin da ya rage ka zaujatin wa binin kamar mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ɗansa guda ɗaya matar tana da sumuni 1 over 8 kenan 8 bisa takwas sannan abin da ya rage bakwai ɗin shi ne ɗan. Awuwa nisfin yana nufin ko sumuni da nisfi wa ma bakiya abu uku ce na sumuni nisfi wa ma bakiya ka zaujacin wa bintin wa ammin idan mutum ya rasu ya bar matarsa ya bar matarsa tana da sumuni wa bintin da yarsa tana da nisfu to sai abin da ya rage ɗin ammu baffa kenan sai abin da wala yu'alu ya ce wayannan usul guda hudun nan isnani salasa arba'a samaniya ba a musu auli ba a musu auli to shine a sharhi yace warabi'u minha asali na fudu as-samaniyatu li sumunin wa ma baqiya ka zawjatin wa binin yace al-mas'alatu min samaniya falizaujati sumun wahid kenan ɗaya bisa takwas walibini ma bakiya saba dan kuma abin da ya rage da muka faɗa boko zai dauka aw samaniya ko samaniya aslun li wujudi sumuni asl ne na duk matsalar da aka samu sumuni wa nisf da kuma nisf wa ma bakiya da kuma abin da ya rage ka zaujatin wa bintin wa am almas'alatu min samaniya fali zaujati sumun wahid kenan cikin takwas falil bintin nisfu arba'a kenan saboda fudu shine rabin takwas fal baqi abin da ya rage lil asibi shine a am kenan wa haula al arba'a wayannan wannan usul din nan guda hudu min al furudi daga furudi la yu'alu eh ba a musu a wuri anan ya ce wa haula ya kamata ya ce wa hazihi arba'atu eh ka san ujuma Hausa ko barbarci yana shiga larabci kasancewa mu duka ba ba laraba ba ne da wuya mutum ya yi larabci yarensa bai tasiri a ciki ba eh uzurinsa shine shi haulayi din ana ana ishararsa zuwa ga akil zuwa ga gairu hada eh shine uzurin sa yace wa haula ila arba amma larabci correctly wa hadhihi al arba eh wa hadhihi al arba wadannan usuli din guda hudu min al furudi la yu'alu ba musu auli abinda ake ce mishi auli idan idan rabo aka samu mutane duk suna da kaso a gado da aka raba wani bai samu nasa ba. To sai a duba idan misali a cikin uku ne yake da ɗaya, to kason nashi ɗaya ne. Ukun kuma wasu aka ba da ɗaya. Kasun su ɗayan bai fita maimakon ya samu uku. A uku ya samu ɗaya sai a ƙara ɗaya a kasa abin so hudu, ya zama a hudu ya samu ɗaya. Wannan ishtihadi ne na sahaba ba ba shi da nassi. audu eh shi ne ake cewa audu to waɗannan usuli da hudu isnani shi ne makharaj na nisuf kenan ba sannan salasa sulus arba'a rubu samaniya sumun eh kasan isna asl isna din qur'ani ya kira shi nisfu ne eh cikin yusi da karshen suratu nisa babu isnani bayan da aka faɗi isna an ce nisf din to shine asl isnani din sannan sulus shine asl salasa rubu shine asl arba'a sumun shine asl samaniya yadda qur'ani ya faɗa kenan su wannan ba a musu aure. Eh, amma za a musu tasihi. Eh, saboda tasihi din ba aulu ba ne. Salo ne na rabuwa. Saboda a tasihi kason kowa ba zai ragu ba. A aulu kuma zai ragu. Eh, yanzu aka ce naira dubu sittin ne. Naira dubu sittin ka raba mutum guda uku. A gane zai zamanto mene kowa yana da naira dubu ashirin ashirin. to bayan an ba da naira dubu ashirin ashirin wani ya ce ai shi ma yana da kaso a ciki haka ce an riga an raba ya kare ai to sai a ce kason na yi din shi nawa ne kason shi nawa ne to ya aka ce dubu goma ne shi dubu goma ne to maimakon kasawa kashi kashi sittin din sai a dawo a kasa zuwa kashi saba'in misali ya zama dubu saba'in a gane yi da ce a dubu sittin kana da naira kana da kashi ɗaya cikin uku da a dubu saba'in wanne ne a gani a dubu sittin ɗin ka fi samu to kamar haka ne shi auro ɗin to rabon kowa zai ragu saboda wancan ya samu tasihi kuma rabon mutum ba zai ragu ba kawai abu ne guda ɗaya ko biyu to yaya za a raba mu to shi ne sai a yi dabaran da zai a raba muku ba tare da kowa kasansa ya rabu ba. To waɗannan su hudu su ne ya ce layu ado, ba ai layu da kulu ha audu, audu ba ya shigansu. Sai kuma asil na biyar, na biyar wasitta shi ne lisudusin wa ma bakiya. Duk matsalar da akwai sudusi a ciki da abin da ya rage. misalinsa ka ummin wa akhawaini lil ummi wa shaqiq ha ummu tana da sudus eh sannan akhawaini li ummi akhawaini li ummi suna da abin da ya rage nake wal khamis min as-sitta hiya aslun li wujudi sudusi wa ma baqiya ka ummin wa bin yawa anan wabin din ne ya cire sudus wa ma baqiya ka ummin ka ummin wa bin shi ne sudus na ka ka ka ummin wa binin wa akhawaini li ummin eh sudus na matsala ce na duk duk matsalar da aka samu sudusi a ciki da abin da ya rage shine ka ummin wa binin kamar mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da kuma ɗansa namiji. To mahaifiyar tana da sutusi saboda ɗan, sannan kuma abin da ya rage a shida aka ɗau ɗaya to biyar tun shi ne ɗan zai ɗauka. Al mas'alatu min sitta lil ummi wahid wa li abawaini ma baqiya shine hamsa kenan. Aw sittatu aslun li wujudi sulusi wa ma baqiya. Ko ya zamanto shi sitta ɗin asil ne ya kasance na duk abin da aka samu sulusi da kuma ma bakiya ka ummin ka ummin wa akhawaini eh kaman uwa ne da akhawaini mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ‘yan uwansa li ummi wanda uwa ɗaya wa shaqiq da kuma shaqiq kaga mahaifiyar tana da sudusi saboda a matsalar babu ɗa ana da sulusi wa akhawaini li ummi kuma suna da suna da sulusi sannan kuma shaqiq din dan uwa shaqiqi kuma ma baqiya abin da ya rage eh au au wa nisfin wa ma baqiya ko kuma sulus din sulus din a sita din matsa asal ne na duk matsalar da akwai sudusi da nisif da abin da ya rage sulusi nisif da abin da ya rage to wa ma baqiya misalinsa kuma yawa misalinsa ka ummin wa bintin wa, wa ammin ummu tana da sudusi bint tana da rabi am kuma asim ne abin da ya rage au sudusaini wa sulusaini ko kuma duk sita ɗin asil ne da duk matsalar da aka samu sudusi biyu da sudusi guda biyu. Ka abawaini wa bunataini da kamar iyaye guda biyu, iyaye guda biyu da kuma ‘yan mata guda mutum ya rasu ya bar iyayensa da yara mata guda biyu. Kaga iyayen kamar da Qur'ani ya ce kulli wahidi minhum masudusu saboda samun da ya din. To suna da sudusi kowanne sai yana da sudusi kaga sudusi biyu kenan. Sannan kuma abawaini din kuma ibn ibnataini kuma suna da sulusani. Eh to shine a wannan sita din zaka cire musu shine yace wa ta'uru za ta yi aulu ita wannan asibitin kenan sitta din tana aulu yana shiganta aulu yana shiganta eh mun dawo muku sharhi dan ku ƙara fahimta yawa shine yace aw sittatu aslun li wujudi sulusi wa ma baqiya sitta asl ne na duk masalar da aka samu sulusi da abin da ya rage ka ummin wa akhawaini li ummin wa shaqiq Misali sudusi da sulusi da abin da ya rage sudusi um. Gane? Sulusi a kawaini li um. Abin da ya rage shakik. Shi ne asibi kenan. Almas'alatu min sitta lil ummi sudus wahid. Walil akhawaini lil ummi sulusani. Sulusani. Fudu kenan zai zama. Wa ma baqiya li shakik. Abin da ya rage kuma na shakik. shi ne guda daya. Yahuwa. Awi sita ko kuma sita ɗin asulun liwujudin nisbi. Liwujudin nisbi wa ma bakiya. Zai zama asali ne na duk matsalar da aka samu rabi da abin da ya rage. Ma'ana sudusi da rabi da abin da ya rage. Ka ummin wa bintin wa ammin. Um tana da sudusi, bint tana da rabi, am yana da abin da ya rage. Walma almas'alatu min sitta, lil'ummi wahid, wadil binti nisfu salasa kenan, uku ne shi ne rabi shida, wadil ammi islami, babba yana da guda biyu, ta asiban ma'ana asibi da abin da ya rage ya dauka. awi sitta ko kuma sitta ɗin asulun sudusai ne wa sudusai ne asul ne wanda sudusi biyu da sudusi biyu suka haɗu ka abawaini suna da sudusi biyu gwamnataini suna da sudusi biyu almas'alatu min sitta zaka ji mas'ala daga sitta ne libnataini sulusani zai zama nawa arba'a wali abawaini sulusaini isnani kowanne yana daga ɗaya da ɗaya a gane to shine ce wata ulu din wannan tana auli auli shine idan aka aka cire kason kowa a sita ɗin sai wani bai samu ba to sai a mayar da shi in mutum ɗaya ne a mayar da shi saba'a a gani shi ne ake ce ummu ummu farro kuna ce ummu furuci ba to shi ne ga shi da ɗin ka ƙara masa ɗaya ya zama bakwai biyu ya zama takwas uku ya zama tara hudu ya zama goma. A jere. A jere shi sa mai rahabiya ya ce afradan din. A jere ne. A ƙara ɗaya bakwai biyu takwas uku tara hudu goma a haka yake audu. A nan da ya ce wata ulu bi sudusi ha? Za a yi mata audu da sudus dinta. Sudus din shidan nawa ne? Ɗaya ne. Ma'ana za a ƙara wa ɗaya kenan. za a mata aulu da sudus ɗinta shi ne za a ƙara mata guda ɗaya saboda sudus ɗin sitta ɗin ɗaya ne yawa ka gani ka ummin wa shakikai ne wa akawai ne li ummi kamar uwa ne da shakikai guda biyu da akawai ne li ummi shi ne misalin asluha min sitta ta ulu ila saba'a للأم واحد ماذا بعد كذا ده سدس بني وشقيقتين سدسان سدسان شقيقي كذا يوم سنا ده سدسي كذا sannan a sulusi guda biyu nawa kenan sulusi biyu a shida nawa uwa tana da ɗaya saura nawa biyar shakikai suna da sulusai guda biyu nawa nawa uku uku da ga ɗaya ga kuma ga ɗaya ga guda biyu sulus ɗin a sulusai ne ɗin a shida nawa ne
Ok, sosai da a da shida guda wani hudu. Guda hudu ne.
Guda hudu ne? Yawa guda hudu ne shi kuma sudus fa. Daya ba biyar ba? To sai wali a kawai ni li ummi. A kawai ni li ummi kuma suna da suna da arba. In ga da na.
Shida.
Shidan ne ɗaya ya karu kawai. In ka kara wa shida ɗaya ya zama bakwai. To maimakon kowa a shida ya samu kasonsa sai ya samu kasonsan a bakwai. saboda kowa ya samu kowa ya samu rabon shi ɗayan da aka ƙara ɗin shine sudusin sitta ɗin shine ma'anan wata ulu bi sudusi hadin eh wata ulu bi sudusi hadin ka ummi ka ummi wa shaqiqataini wa akhawaini li ummi kawai ne idan ba a mayar da shi bakwai din ba kowa da kowa kasansa ba zai fita ba shi ne wa sulusi ha tana aulu kuma da sulusinta kaga sulusi shida biyu ne biyu uku ne a shida yi to biyu ne mana za ka kara wa a shida ɗin biyu kenan ya zama nawa takwas ka ummin wa zaujin wa shafiqatin ka ummin wa zaujin wa shafiqatin anan ka ummin wa zaujin wa shafiqatin asluha sitta wa ta'ulu ila samaniya kaga an ƙara biyu akan shi da kira lil ummi sulus mu'alan amma uwa tana da sulusi amma ba sulusin asalin kudin bane sulusi na aulu sulusin aulu shine zai zamo isnani kenan sannan walizauji salasa sannan kuma miji yana da uku nisfuhu a nisfin wannan mu'ad na'am eh walil ukti kazalika uktu ita ma tana da wannan na'am to shine ya zamanto a wannan samaniya din na'am kowa ya samu kaso na'am da ba a mayar da shi samaniya ba wani zai rasa na'am Eh, wa nisfiha yana nufin wa- ta'ulu li bi nisfiha shine ka dauki rabin sitta na'am ba shine ah, uku ba Na.
ka kara wa sittan zai zama nawa na'am tara na'am yawa tana auli zuwa da rabinta rabinta din uku ne Na.
ma'ana za ka kara uku akan shida din na'am to shine ka zaujin wa shakikataini wa akawaini li ummi ka zaujin wa shakikataini wa akhwaini li ummi asluha min sita wa tu'alu ila tis'ati uku aka karawa shidan ya zama tara li zauji nisu salasa na'am eh salasa na'am amma salasa din ba wai rabin bane na tara na'am a gane a aurun ne zai yake da yake da salasa din eh na'am saboda asali din a shida ne yake da salasa na'am Eh, in a- a- shidan nan ya ɗauki salasan zai kare wani ba zai samu ba.
na'am To ya ka ƙara uku a shidan sai zamanto a taran ne, Na.
shi yasa a nan ya ce mu'alan ɗin.
na'am A aulin ne yake da guda uku.
na'am Wa shakikatai ne shakikai kuma Na.
isnani suna da guda biyu na'am a wannan mu'al ɗin shi.
Na.
Walil akhwaini li ummi arba'a.
na'am Shine sulusahu ma shine Na.
sulusin su guda biyu Na.
kenan. Gane?
na'am yawa to shine warra warrabi'u ta'ulu bi sulusaiha wa sulusaiha na'am ko- eh, tana yin auli da sulusinta guda biyu shine Na.
hudu kenan na'am ka kara hudu akan me na'am akan shida ya zama goma na'am shine ce tazidu umman a wannan matsalar da ka wa- ka ka kara na'am za ka kara uwa a ciki na'am Eh, in ka kara uwa to na'am kaga uwa tana da sulusi ba na'am to shi da ɗayan da ɗayan da za ka ƙara a kan taran ya zama goma to uwar ita ce za ta ɗauka a matsayin sudusinta amma a audu na'am ba a asalin musalin ba shi yasa a nan ya ce warrabi ta ulu bi sulusai ha ta zidu umman ai asulu ha min sita wa tu'alu ila ashiratin li zaujin nisfu wancan misalar dai na'am mijin yana da nisfu wa li akhawaini lil abi sulusani na'am An gane?
na'am أربعة نعم.
ولشقيقتين اثنان تعصيبا نعم.
وللأم واحد نعم فهذا منتهى أو لستة نعم.
su wannan su su ƙarshen aulin kenan نعم dama ka ƙara ɗaya ya zama bakwai biyu takwas uku tara hudu goma نعم eh shine نعم shine asil na me نعم na biyar to zai shiga ma a asil na na shida نعم shine wal wal isna ashara نعم li rubu'in ma'a sudusi shi kuma isna ashara shine kasa dukiya su goma sha biyu نعم duk matsalar da kaga akwai rubu'i a haɗe da sudusi to zai fita a isna ashara ne نعم ka zaujin wa jaddatin hmm, wa binin نعم kamar miji نعم miji da kaka ta mace da kuma ɗa namiji. Eh, Miji yana da rubu'i, rubu'i. Kaka نعم tana da sudusi, نعم eh, saboda kason uwa ta ɗauka, نعم sannan kuma ɗa asibi ne.
نعم To za ka raba dukiyan kashi goma sha biyu ne. A gani?
نعم Rubu'in sha biyu nawa ne? Uku ne.
نعم To yana da uku. Sudusin sha biyu nawa ne?
نعم Biyu ne.
نعم Eh, biyu ne surji sha biyu نعم to kaka tana da guda biyu nawa ya rage Hmm? an ɗauki hudu an ɗauki uku an ɗauki biyu ba biyar ba bakwai ne zai rage wannan bakwai shi kuma ɗan shi ne zai ɗauka au ma'asulusi yana nufin isna ashara a nan ake fitar da duk matsalar da akwai rubu'i tare da sulusi نعم ka zaujacin wa ummin wa am kamar mata tana da rubu'i نعم sannan uwa tana da sulusi sannan abin da ya rage shine shine am zai dauka yawa bari mu shiga sharhi saboda ƙarin bayani wasadisu min al-isna ashara hi aslu li wujudi rubu'in ma'a sulusi asal ne na duk matsalar da kaga akwai mai rubu'i a ciki akwai mai sudusi a ciki ka zaujin wajaddat wa bunin kama idza mata kama mutum ne ya rasu ko ya rasu ko idza matas idza matas wa tarakat haula'i duk matsalar da kaga miji to mace ce ta rasu kaga mata a gane namiji ne ya rasu yawa Wace ta rasu ta bar wayan nan, ta bar mijinta, kakarta, ɗanta. To, almasala minista ya ashara, zaujin rubo, salasa kenan. Uku shi ne rubu'in sha biyu, wani jaddaci sudus, isnani. Isnani biyu shi ne sudusin sha biyu, wani binil baki ɗan yana da rago shi ne saba. A wisnai ashara asulun liwujudin rubu'i ma sulusi. ko kuma asin ne na duk matsalar da aka samu rubu'i ko aka samu mai rubu'i tare da mai sulusi da zaujace wa ummin wa am asluha isna ashara li zaujati rubu salasa kenan daga goma sha biyu lil ummi sulus arba'a kenan hudu shine sulusin sha biyu walil ammi ma baqiya babba kuma asibi ne abinda ya rage shi dauka wata'ulu ila salasata ashara yana da auli yana da auli yana auli zuwa goma sha uku ma'ana za a ƙara ɗaya za a ƙara ɗaya idan aka ƙara ɗaya sha uku sha uku za a tsallake sha fudu ya zamo sha biyar za a tsallake sha shida ya zamo sha bakwai ba jere ba ne wancan shi ne na sita shi ne afradan afradan a jere yi wannan don ba a jere ba ne shi zami rahabiya ya ce afradan a aulin sita amma wannan bai fada ba alaikum salam Nawa wata ulu ila salasata ashara. Ma'ana za a ƙara ɗaya ya zamo aulin farko. Sha biyu ya zamo sha uku. Ka zaujacin wa shaƙiƙatai wa akhin li ummi. Kamar mata da shaƙiƙai mata guda biyu da kuma akhin li ummi. Mata tana da tana da rubu'i tana da rubu'i shine zai zamanto uku a uku a goma sha biyu sannan shakikataini shakika wa shakikataini kuma suna da rabi a suna da sulusan sulusan din shine shida shine takwas saboda furfudu uku ne a cikin sha biyu hudu biyu za ka ɗauka takwas. Ita kuma zauja ta ɗauki guda uku ne. Ta ɗauki guda uku ne. Da ke abin nan rubu'i ne. Uku da takwas in ka hada nawa zai baka. Zai baka goma sha ɗaya. To goma sha ɗaya zai baka. To kuma goma sha ɗaya ga wa akhli ummi akwai akhli ummi. To akhli um kuma shi ɗaya ne yana da sulusi yana da sulusi to shi ne za mu yadda goma sha uku ya zamanto goma sha sha biyu ya zamanto goma sha uku ga tafsilin sanan anan wal isna ashara ta'ulu salasa marratin isna ashara yana yin aulu uku ne shi sau uku so uku yake yin aure. Na farko ila salasata ashara ka zaujatin wa shakikataini wa akhin li ummi. Asluha isna ashara fa tu'alu salasata ashara. Li zaujatin rubu. Mata tana da rubu'i. yawa in a sha biyun ne rubu'i din guda hudu ne eh saboda uku hudu ne a sha biyu wa shakikaini sulusani sannan kuma shakikai guda biyu suna shakikataini kai suna da sulusani shi takwas ne saboda hudu din uku ne a goma sha biyu a goma sha biyu sannan a walil wasitta ki sitta in a wannan ne shida ne Eh, walil akhi lil ummi isnani sannan akhi lil ummi kuma guda guda biyu to shine da aka hada maimakon ya zamanto goma sha biyu din zai zamanto goma sha yawa goma sha uku Eh, saboda asalin wancan kason zai baka goma sha ɗaya ne To idan ka kara guda biyu a kai zai zama sha uku. Alhali matsalar asalinsa sha biyu ne. Eh, saboda idan baka kara guda biyun ba ya zama sha uku. Kason akuli ummi din ba zai fita ba. Yawa eh to shine aulinsa na farko kenan. Eh wasani aulinsa na biyu to alu ila khamsata ashara zaka tsallake sha hudu kenan. Eh, Ba ta auli zuwa sha hudu. Eh, sha uku ne ya ka tsallake sha hudu ka dawo goma sha biyar Eh, ila hamsa ta ashara ta zidu akan ummi a wancan matsalar da ka ga- kara ka karasa to sai ka kara wani akan ummi akan ummi sai ya zama su biyu ne in ya zama to guda su biyu ne to shine su ce tsara hina izin akhawaini lil ummi mun gani ko? in ka ƙara akuli ummi a wancan matsalar da muka yi bayani to zai zama to a matsalar akhawaini li ummi ne zai zama zauja wa shaqiqataini wa akhawaini li ummi haka zai zai zama idan ka ƙara fatutihi ma arba'a sai ka ba su hudu maimakon akuli ummi ka ba shi biyu da biyun ne ya zama to nawa ya zama sha uku to yanzu kowanne ka ba shi biyu biyu to shine zai zo ya zama to sha biyar. Yawwa. To shi ne wasalis aulinsa na ƙarshe na uku. Shi goma sha biyu. Tuwalu ila saba ta ashara. Za ka tsallake sha shida. Eh, Sai ya auli zuwa goma sha bakwai. Ka zidu jadda. Sai ka kara kaka a wancan matsalar taka. Ba ka bukatan sabon matsala. Eh, In ka kara kaka fatuɗiyaha ita hina izin sai ka bata isnaini guda biyu kaga in ka kara biyu a sha biyar shi Na'am.
zai baka sha bakwai Na'am.
wa bihi yantahi auduha Eh, ta wannan shi ne auren sa Na'am.
zai kare sannan wa- wasabiya Hmm. wal arba'atu wal ishrun shine asl na karshe asl na bakwai tunda ya ce ma al usulu sab'at wal arba'atu wal ishrun li sumunin ma'a sudusin duk matsalar da kaga akwai mai sumuni Na.
akwai mai tare da mai sudusi a ciki to goma sha hudu ashirin da hudu za ka kasa doki ka zaujatin wa ummin wa binin kamar mata da uwa da ɗa Eh, mata da uwa da ɗa mata tana da sumuni uwa saboda ɗan tana da sudusi shi kuma ɗan zai zama hasibi to ya raba zuwa kashi goma sha hudu to ita mata da take da take da ah, sumuni ita da take da sumuni to kun ga sha biyu sha biyu uku uku hudu ne ɗaya sha biyun kuma uku uku hudu ne to saboda haka shi sumunin sumunin ashirin da hudu ɗin uku ne eh uku zai zama sumunin ashirin da hudu uku ne to sai a ɗauki uku a bata to shi ne sai kuma uwa uwa tana da me tana da sudusi ko eh tana da sudusi shi sudusin sudusin goma sha biyu na
biyu ne na sudusin ashirin da hudu na hudu ne na eh to abin da ya rage kuma shi ne zai zamanto na ah, dan ya zama asibi shi zai dauka na yawa shi yasa ya ce min ah, min hali zaujati salasa na
matan tana da uku na walil ummi na arba'a نعم.
walil ibni ma baqiya sab'ata ashara نعم. نعم.
eh نعم.
أو الأربعة والعشرون أصل لوجود السمن نعم.
zai zama ne zamanto asal ne da wujudi sumuni نعم.
ma'asulusaini au ma'asulusaini da ya fada نعم.
ka zaujatin wa binataini wa asif نعم.
kamar mata da ƴan mata guda biyu نعم.
da kuma asibi Ah, mata tana da sumuni نعم.
sannan ƴan mata guda biyu suna da sulusaini sannan asif kuma ma baki abin da ya rage نعم.
Eh, ka zaujatin wabnataini wa asu sannan wa ta'ulu ila sab'atin wa ishirin نعم.
goma sha hudun ashirin da hudun yana audi zuwa ashirin da bakwai Na.
za ka ƙara guda uku نعم.
ka zaujatin wa abawaini wa bintaini نعم.
Eh, ta'ulu marratan wahida ita tana audi sau ɗaya ne kawai نعم.
wa hiya ila sab'at ila sab'atin wa ishirin نعم.
كزوجة وأبوين وبنتين للزوجة ثلاثة هي سبب الأول يعني نعم.
ita ce sababin audu da نعم.
ba da ba da an yi audun ba ita na tambaya ta samu نعم. نعم.
wa hazi mas'ala hiya al musamma bil minbariya نعم.
wannan mas'ala shine mata zaujatin wa wabnaini wa bintaini نعم.
ita ake cewa mas'ala minbariya نعم.
لأن علي رضي الله تعالى عنه قد سئل عنها وهو على المنبر نعم.
an tambayi sayyidina Ali wannan mas'ala yana kan minbari yana kuduba نعم.
ba da kaulihi bayan ya ce نعم.
alhamdulillahi alladhi yakzi bil haqqi qat'a نعم.
Mm. wa ilayhi al ma'ab war ruj'a نعم.
saj'a ne نعم.
ruj'a نعم.
fa qala sara sumnuha tis'a نعم.
haka ya zama نعم. نعم.
raj'a نعم.
qat'a نعم.
رجع نعم.
تسعة نعم.
ba tunani ba komai نعم. نعم.
sun surutu ilimi Eh, wa mazabi khutubatihi kawai ya wuce khutubatihi Mm, wa ma'anahu yusadu laha salasatun ala arba'ati wa ishirin نعم.
wa tasiru sab'an wa ishirina minha نعم.
Eh, minha tasihu a ashirin da bakwai ne za a yi tasihin mas'alan kowa ya samu kasunsa نعم.
لزوجتي ثلاثة ولأبوين ثمانية نعم.
والبنتين ستة عشر نعم.
وأما لو ترك آه، وأما لو ترك محل البنتين ابنا نعم.
وبنتا ليس من برية نعم.
maimakon wannan 'yan matan guda biyu نعم.
barga an bar na ɗa namiji guda ɗaya da 'ya mace ne نعم.
ba zai zama bai zama to matsala da ake cewa min bariya ba نعم.
fata'khudhu ra'sal ibni isnaini saboda shi ta din yana matsayin mutum biyu ne نعم.
wa ra'sal ibnati wahid ya mace tana matsayin mutum ɗaya ne نعم.
fatadribu salasa fi arba'atin wa ishirin sai ka zo ta ah, ta- tasi نعم.
sai ka buga uku cikin ashirin ashirin da hudu نعم.
fata hasulu zai zama isnani wa isnani wa sab'un نعم.
zai zama to saba'in da biyu نعم.
للزوجة تسعة نعم.
وللأب اثنا عشر وللأم أيضا نعم.
كذلك وللابن ست وعشرون نعم.
وللبنت ثلاثة عشر نعم.
wannan shine zai zamo eh gane to wannan shine usul din نعم.
eh, نعم.
usul guda bakwai din.
نعم.
Eh, نعم.
yadda wannan usul din نعم.
idan baka san su ba نعم.
to ba yadda za a yi ka iya cire wannan din to shi kuma bangaren abin da ya shafi wannan haga ne haga ya ce maka wala yajtami usumunun wa rubu نعم.
kwata kwata ba zai yiwu a gado sumuni da rubu ya sadu ba نعم.
eh, saboda ba zai yiwu sumuni na mata Na.
ruku'i na miji Na.
kowanne sai ɗayansu ya rasu zai gaje shi Eh, saboda haka ba zai yiwu lokaci guda su gaji juna ba wala sulusun hakanan sumuni da sulusi shi ma shi ma ba zai haɗu ba Eh, wala istamiu sumunun ma sulusi sumunun da rubu'i ko sumunun da sulusi baya fi qadiyatin li'anna sulusa fardul ummi ma adamil hajibi ay al walad ka gani ko Na.
aw walad al ibni aw fard al ikhwati al ummi Na.
Mm. to wannan ne shi yasa Na.
yadda za ka yi ka raba abin ya kawo ma kaga duk da karatunmu na yau ne a Na.
bajamiya Na.
muke so kafin ku kawo zo da baiti Na.
ku fahimta Na.
fa ah, fa- fatukhadhu al-mas'alatu an adadi zu- dhukuri al-asaba Na.
fi darajatin aw adadi inasihim wa dhi'fi dhukurihim in Na.
kana so ka raba Na.
za ka ɗauki adadin mm, abin nan maza waɗanda su suke da gado wanda darajar su ɗaya Na.
adadin su Na.
misali mutum ne ya rasu ya bar yan uwa guda uku Na.
maza Na.
maza Na.
to kawai za ka raba kashin so uku ne kawai Na.
Eh, Na.
kawai dukiyan gaba ɗaya za ka raba so uku su dukiya ɗaya Na.
shi adadin su Na.
idan kuma a cikin mata Na.
misali eh, yan uwa guda uku Na.
da yar yar uwa guda biyu Na.
wannan suna nan a ukunsu Na.
a wannan to sai ka raba wannan din ya zamo shida Na.
a gane Na.
eh, saboda a kowanne namiji a matsayin mace biyu ne Na.
to sai ka raba dukiyan so takwas Na.
shine ma'ana au adadu ilasihim wa di'ifi Na.
zukuri Na.
idan akwai mace a ciki Na.
to kowanne namiji zaka sa mishi mutum biyu ne Na.
mutum ya rasu ya bar ya mace Na.
da namiji guda daya Na.
to so uku zaka kasa dukiyar Na.
biyun na namijin ɗayan kuma na mata.
Na.
Ka gane? Mata shi ne ma'anan wazifi zukuri.
Na.
Idan kuma ba ya mace, mace a ciki.
Na.
To kawai adadin mazan.
Na.
Eh, ba za ka ninka adadin mazan Na.
ba. Dan ɗaya Na.
kawai. Kun fahimta yi.
Na.
Yawa shi ne ma'anan. Sana fa'inista malat ala fardi Na.
makharajihi Na.
au ala fardaini Na.
nazarta.
Na.
ya ce to idan makarashinsa ya zama inda za ka fitar da Na.
farillansa Na.
guda ɗaya ne ko guda biyu ne sai ka duba Na.
ma'ana mutum ɗaya ne mai farilla a ciki ko mutum biyu ne mai farilla a ciki Na.
sai ka duba shi ne ka duba yadda za ka yi tashirin Na.
fa'inta bayana Na.
Mm, ya ce fa'inta bayana fa'inta bayana Na.
ka sulusin wa rubu'in Na.
uku da hudu.
Na.
Akwai tabayuni.
Na.
A gani?
Na.
Uku da hudu Na.
ma'ana ba za su haɗu ba.
Na.
Eh, shi ne sul- ka sulusin murubu.
Na.
Darabta a hadahuma fil akha.
Na.
Ka buga uku cikin hudu ko Na.
hudu cikin uku kowane zai baka goma sha biyu.
Na.
Ka gane?
Na.
To sa- ta nan za ka gane a goma sha biyu ne Na.
masalar zai fita.
Na.
a gane Mm.
wannan shi ake cewa ta asili din a Mm.
goma sha biyu da zai fita Mm.
saboda sun yi tabayu tabayu ne Na.
kaga ya ce darabta ahaduhuma fil akhar Mm.
kawai ɗayan za ka ɗauka ka buga Na. Na.
uku cikin hudu sha biyu ne hudu cikin uku sha biyu a gane Na.
au tawafaqa Na.
haka ce tawafiki Mm.
abinda adadi guda biyu Mm.
kowanne yana da rabi Na.
kowanne yana da rabi Na.
ka sudusin wa rubu'i Na'am.
Kaga sudus shida da kuma hudu shida da hudu Na.
za ka ga shida yana da rabi Na'am.
rabinsa uku ne hudu Na'am.
yana da rabi Na.
a gane Na.
to shi ma biyu ne Na.
rabinsa Na.
to shi an ce wif kudin Na.
ana nufin nisfu ne Na.
Eh, Na.
a babin inkisarin nan na cikin rahabiya abinda ya hana da yawa mutane su fahimta Na.
sun kasa fahimtar wannan eh, tabayuni da tawafuki da tadakulin baka fahimce shi ba ba za ka fahimci wannan ba Na'am.
an ce wifku din kuma Na'am.
as kun san wifku din na asalin larabci Na'am.
shine ka daidaita tsakanin abubuwa guda biyu Na'am.
shine wifku Na'am.
sannan wifku su kuma anan suna nufin rabi ne abin da yake da rabi Na'am.
to kaga in ka duba shida da hudu shida yana da rabi Na'am.
uku hudu Na'am.
yana da rabi biyu ba da tsakanin su ɗaya mai sudusi ne ɗaya mai rubuyi ne Na'am.
ka gane Na'am.
to sai ka darabtal wifqa ka Na'am.
gani ai anisfa Na'am.
anisfa Na'am.
za ka ɗauki rabin ɗaya ka bugawa cikin filkamili cikin ɗayan gaba ɗaya Na'am.
gane Na, na.
misali ka ɗauki rabin shida nawa ne uku ne ba to sai ka buga ya cikin hudun duka Na'am.
a gane uku sau hudu Ya.
sai ba ka sha biyu ko ka ɗauki rabin hudun Na'am.
ba biyu ba Na'am.
ka buga shida shi ma zai ba ka sha biyu Na'am.
a gane Na'am.
to a wannan sha biyun ne shi mai sudus zai samu nasa Na.
mai rubu'i zai samu nasa Na'am.
a gane misali a sha a sha biyun Na.
sudusi guda biyu ne.
Na'am.
sudusi guda biyu Na.
na sha biyu zai ɗauki sudusinsa guda biyu Na'am.
Eh, to shi ne falhasilu abin da ya baka in ka buga Na.
misali in anan ne ka buga uku Na'am.
cikin hudu ko Na.
hudu cikin to zai baka sha biyu Na.
wannan sha biyu da Na.
shi ko- da shi mai sulusi zai samu sulusinsa Na. Na.
da shi mai rubu'i zai samu Na'am.
saboda a sha biyun akwai sulusi Na'am.
in gane Na'am.
me sulusi sha biyu Na'am.
uku hudu
Ai, na'am. Na'am.
hudu uku ne a cikin sha biyu ne Okay.
sannan a cikin sha biyun akwai rubu'i Na'am.
me rubu'i sha Na'am.
biyu uku yauwa dama abin da ake nufi a- adadin da kowa kasansa zai fita Na'am.
yauwa Na'am.
to shi ma a nan in ka buga Na'am.
ya zamanto sha biyu Na'am.
abun nan uku cikin hudu ko biyu cikin shida nan shi ma ya zamanto ma sha biyu Na'am.
to a cikin sha biyu mai sudusi zai samu nasa Na'am.
saboda biyu ne sudusi ne.
Na'am. Na'am.
a sha biyu mai rubu'i zai samu nasa Na'am.
saboda uku ne rubu'i sha Na'am.
biyu. to ana so dama yadda shine ta'asili yadda Na'am.
za ka yi kowa ya samu abin nan din sa Na'am.
to shine falhasilu as- aslul mas'ala Na'am.
hasil din anan shine wannan shafi nan shine shafi ha'un suke sawa hasil Na'am. Na'am.
a gane Na'am.
shine falhasil aslul mas'ala to fa inin qasama Na'am.
eh?
Na'am.
fiha in a wa hakan kowa ya samu rabinsa Na'am.
ka gane Na'am.
kusan kasancewa sudu a nan sulusi ya fita a nan rubu'i ya fita a nan sudusi ya fita rubu'i ya fita Na'am.
ba dalili bane da yake nuna abin da aka ba su ya ya rabu tsakaninsu Na'am.
a gane Na'am.
ai yanzu nan ba mun ce a sulusi din nawa ne ya sha biyu muka ce Mhm, fudu muka ce ko Hudu.
Mhm.
Hudu.
Yauwa, to idan kudin nan ya zamanto kaso ne na mutane biyar ba, Na'am.
har bai rabu ba.
Na'am.
Ka gane?
Na'am.
Nan kuma mun ce rubu'i shi kuma uku ba, Na'am.
to ukun nan ya kazanto kaso ne na mutane hudu ba, Na'am.
bai rabu ba ya rabu.
Na'am.
To shi yasa a nan ya ce, fa'inin ka sama fiha in ka cire sulusin a nan rubu'in a nan sudusi a nan rubu'in nan kowa ya samu rabinsa Na.
falillahi alhamdu.
Na.
Gana ya kare.
Na'am.
yasa ya cire ya cire jawabin sharti din Na'am.
ka duba me sharhin zai kawo fainin kasama fiha ai fi asli mas'alati Na'am.
walhamdulillah Na'am.
eh Na'am.
ma'ana jawabin sharti na in din ya cire Na'am.
in kowa ya samu kasansa Na'am.
ka yi ta asiri to alhamdulillah magana ya kare Na'am.
to idan kowa bai samu ba fa Na'am.
in kowa bai samu bane fa in kasa fa in kasara ala haizin Na'am.
in an ce haizin din misali sulus din nan haiz ne Na'am.
rubu'in na haiz ne Na'am.
haiz din wanda kason su iri daya Na'am.
a ce idan mutum ɗaya ne Na'am.
wanda abin da aka ba su bai rabu tsakaninsu ba Na'am.
shine in kasara ala haizin Na'am.
ka gane Na.
yanzu misali wanda aka rau sulusi aka ba su Na.
sulusin ya rabu tsakaninsu Na.
amma wanda aka ɗauki rubu'i aka ba su Na.
rubu'in bai rabu tsakaninsu Na'am.
to kaga matsalar a bangare da aka samu Na'am.
to shine in kasara ala haizi Na'am.
in kuma matsala an samu a bangare guda biyu in kasara ala haizai Na'am.
ka gane Na'am.
suna cewa haiz din fariq in Na'am.
kasara ala fariqin in Na'am.
kasara ala fariqaini Na'am.
in kasara ala salasati ala salasa Na'am.
ka gane Na'am.
to a malikiya suka ce inkisarin baya wucewa amma gun shafiya suna cewa zai iya wucewa Na'am.
zunzuruti ilimin lissafi ne a ciki ilimin lissafi ne Na'am.
to shine yace idan kuma mutum ɗaya ne misali a mukaddara mai sulusi a nan Na'am.
bai kasu ba mai rubu'i a nan bai kasu ba shine Na'am.
hais kenan Na'am. Na'am.
to sai ka duba fa in baya nasihamuhu Na'am.
idan kason da aka ba su din Na'am.
yayi yayi tabayin yayi Na'am.
karau da Na'am.
su masu kason Na'am.
yadda misali a, ba za su haɗu ba Na'am.
ko ka ce kowanne ba shi da rabi rabi Na'am.
to shine ka ummin wa banaini wa banataini Na'am.
darabtahu fil mas'ala ay kama alimta wal muradu bil haizi Na'am.
ashabu sihami wal mas'alatu min sitta Na'am.
lil ummi wahid Na'am.
يعني للأم واهس ويبقى خمسة لبنين وابنتين Na'am.
قدرهم ستة يعني Na'am.
biyar da ya rage na yara maza biyu Na'am.
mata guda biyu za ka ɗauke su a matsayin shida ne Na'am.
gane yara maza guda biyu yadda muka faɗan nan Na.
kowanne ɗaya mutum biyu ne Na'am.
hudu kenan Na.
da su biyu yan matan ba shi- ba shida ba Na.
ba ta akuzu sitta Na'am.
ka gane ya ka ɗauki wannan shida ɗin Na'am.
fatar hafil mas'ala sai ka buga yi cikin mas'alar wahiyya sitta da kun zai zama sittan wa salasi Na'am.
to wannan sittan wa salasi ɗin shine wani ummi sitta wai baka salasu baina ibnaini wa ibnataini li zakari mislu hanzil unsayyi ka gane ai Na'am.
in yayi tabayuni Na'am.
in yayi tabayuni Na'am.
zaka ɗauki zaka buga darabtahu fil mas'ala Na'am.
za ka buga wannan tabayun adadin da ya yi tabayunin cikin wannan matsala.
Na'am.
Total equal ɗin da ya baka, Na'am.
to shi ne abin da kowannen su zai rabu- zai rabu.
Na'am.
Wannan shi ne ake ce mishi ya, abin nan kenan tashidin.
Na'am.
Wa in tawafaka, Na'am.
in kuma ai sihamu.
Na'am.
Idan ka son Na'am.
kason kuma ya yi wishki kowanne misali yana da raba rabi Na'am.
to shi ne ka sitti banatin wa abawaini darabtal wifka Na'am.
au ala darabtal wifka za ka ɗauki rabin sai ka buga cikin asalin abin na ɗin Na'am.
kamar da muka karanta daga baya Na'am.
to a haka ne za ka cirewa kowa Na'am.
kasonsa Na'am.
kun ga kenan usul ɗin su ne abubuwa guda bakwai da muka karanta ka Na'am.
gane ai Na'am.
shi kuma tashih Na'am.
shi kuma ta'asil Na'am.
shine to ta yaya zaka gane zaka gane me me sulusi a ina zai samu me rubuyi a ina zai samu me sumuni a ina zai samu Na'am.
shine ta'asili Na'am.
sai ka duba a matsalar mutum yana da sulusi ne ko Na'am.
sudusi ne ko rubuyi ne ko sumuni ne ka duba Na'am.
in ka duba abin da suke da shi sai ka duba abun Na'am.
Ka gane Na'am.
tsakanin rubu'i da sulusi tabayu'i ne, tsakanin sulusi da rubu'i tawafuki ne, Na'am.
shi wannan ru'in tabayu'i ne, Na'am.
za ka ɗauki ɗayan ful ɗinsa sai Na'am.
ka buga cikin ɗayan.
Na'am.
To adadin da ya baka, to a Na'am.
shi ne kowa zai samu nasa.
Na'am.
Shi ne Na'am.
ake ce mishi ta'asil kenan.
Na'am.
In tawafuki ne sai ka ɗauki rabin ɗayan, Na'am.
ka buga cikin ful ɗin ɗayan.
Na'am.
adadin da ya baka to a nan ne sulusi rubuyi da waye duk za su fita Na'am.
ka gane Na'am.
wannan shine tasiri Na'am.
in kuma adadin ɗaya yana shi zai shiga ɗaya Na'am.
eh, shi ake cewa tadakuli Na'am.
misali uku zai shiga shida sau Na'am.
biyu ya Na'am.
ƙarasa shi Na'am.
uku zai shiga tara Na'am.
sau uku Na'am.
ya ƙarasa shi to irin wannan tadakuli ne Na'am.
to sai ka ɗauki tsakanin uku da shida sai ka duba wanne adadi ne babba Na'am.
shida ya fi shi ne shida babba sai ka buga shidan cikin ƙarami Na'am.
wannan tadahuli kenan Na'am.
in tamasuli ne misali biyu da biyu kaga iri da ne Na'am.
sai ka dau ɗaya daga cikin su kawai Na'am.
eh tunda dama ba sabani sai ka dauki ɗaya da shi yasa babban abin da ake so mutum a gane in tabayu'i ne tabayu'i ne kaga zaka sa ka kamil fi kamil adadin cikakken tsin ciki ɗaya in tawafuf ne tawafuf ne nisf ka gane fi kamil rabin ɗayan za ka ɗauka Na.
ka ɗaya ciki kuma wan- duk wanda ka ga dama a nan ɗin kamil kamil kowanne wanda ka ga dama za ka ɗauka Ka gane nan ma nisuf ɗin Na.
ko nisuf ɗin wannan da kamil ɗin wannan ko ko nisuf nisuf ɗin wannan da kamil ɗin wannan shi kuma idan aka ce tadakuli ne Na.
tadakuli ne za ka ɗauki babban akbar an fi asghar ka gane misali sita fi Na.
talata in tamasuli ne Na'am.
tamasuli tamasuli ne Na'am.
misali biyu da biyu kawai ɗayan za ka Na'am.
ɗauka sai ka ɗauki adadi ɗaya inda iri ɗaya ne ko uku da uku ko huɗu da Na'am.
huɗu, ko biyar da biyar ko shida da shida Na'am.
ko goma da goma ashirin da ashirin iri ɗaya ne kawai kare sai ka ɗauki ɗaya to wannan shine to shi cire wannan ɗin usul ɗin guda bakwai da muka faɗa ta'asil din kuma Na.
ta'asil din kuma shine gano inda rubu'i da sulusi sun ji zai fita Na.
tashihi kuma Na.
bayan an gano inda sulusi rubu'i Na.
zai fita Na.
shin wannan abin sulusin da aka ba su zai rabu tsakanin su an dau uku an ba mutum uku kaga zai rabu shikenan Na.
in kuma ukun tsakanin mutum hudu ne to ta'asili ba zai fitar da kai ba sai ka zo tashihi sai ka zo tashihi Eh, ka gane ai.
Gaba.
Yawwa to shi ne. A nan ne aka karanta baƙin a gurguje sai a sai a gane. Na. Yawa al'akadariya.
Na.
Eh, a nan ne muka tsaya saboda mu yi mukaranar karatun da fahimta. Eh, wala farda ma'a jaddin li ukhtin siwa allati bi zawjin wa ummin summa jaddin fakun isri. Fali zawji nisfun summa lil ummi suls- sulsuha lahu sudusun fi awliha nisfu faltaqri. Eh, wala farda ma jaddin li ukhtin yace duk ba mas'ala ah, ba a bawa ah, yar uwa farillanta tare da kaka Eh, yar uwa farillanta kasanta tare da kaka si wallati ai siwal mas'alati siwal mas'alati lati banda wannan mas'ala bi zaujin wa ummin mas'alar da ta, ta- ta- a ciki aka samu miji da uwa sun majaddin sannan kuma kaka fakun isiri ka bi bayana magana bai kare ba tukuna. Eh, eh, falizauji nisfun eh, miji yana da rabi sun malil ummi sulsuha sannan uwa tana da sulusi tana da sulusi wannan duk faril kowanne farillansa ya dauka Mm. lahu sudusun fi auliha nisfu fal tafri shi kakan kuma yana da sudusi amma sai an yi aulu Eh, aulun zai aulun zai saboda nisfu din wannan yar uwar ta fito ne nisfu din wannan yar uwar ta fito misali da aka kasa dukiyar zuwa kashi shida miji ya dauki uku kaga rabi kenan sannan uwa ta ɗauki sulusi shi biyu kenan kaga biyar ne sannan kaka ya ɗauki sudusi kaga ya ƙare eh, shidan ya ƙare alhali kuma ga uktu ƙur'ani ya yi nassi akan tana da ah, rabi wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka to ba zai yi a ce an batta ba to shine sai ai aulu wannan shidan sai a mayar da shi tara to kaga sai a dauki uku a bata sannan in a shida ne ma za ta dauki rabi uku ne za a bata to shine sai aka yi aulu maimakon a shida ta dau uku a tara sai ta dauki guda uku saboda a- da wannan aulin shi kakan ya samu ita ma ta samu Eh, wannan shine abin da matsalar da imamu malik ya tafi ya tafi a kai akwai daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka hana ta suka cire ta a cikin gado Eh, suka ba wa miji uku uwa biyu kaka sudusi suka kyale suka batta eh, cewa tunda akwai kaka kaka to ya yi hajabinta eh, kamar yadda uba yake hajabin yan uwa duk matsalar da duk gadon da akwai uba a ciki yan uwa ba su da gado to saboda haka kaka yana matsayin uba ne saboda haka ya yi hajabin yar uwa ba ta da komai kawai magana aulu ba bai taso ba eh akwai kuma wayanda suka hana kakan suka bata eh da suka hana kakan aulin maimakon a yi shi guda uku sai aka yi guda biyu kawai eh ma'ana miji uku ita uku sannan uwa biyu shikenan eh shikenan suka ce dalili saboda shi kaka din ba nasi a kansa ita kuma akwai nasi duk cikin yusikum Allahu fi auladikum da karshen suratu Nisa'i bayin da aka ce ka- aka faɗi sunan kaka kamar yadda muka riga muka magana wannan matsala wanda Imam Mali yayi ta magana akai cewa ta yaya za a ce kaka ba nasi a hana shi gado sannan kuma ‘yan uwan da ba su kai shi kusanci ba a ba su gado. Eh, Haka cewa Imamu Malik to ai ‘yan uwansu akwai nasi a kansu. Eh, Ya ce to harkan gadon ai ma'akuli ne. Eh, Harkan gado ma'akuli ne. Misali akwai matsalar da ghairu ma'akul. Eh, Wannan ba za su a yi kiyasi a yi ishtihadi ba, amma matsalar ma'akuli. Eh, ‘yan uwa misali su alaƙarsu da mamacin uba ne, su far'i ne, shi kuma kaka alaƙarsa da mamacin shi ma uban ne, amma shi asil ne. To ta yaya za ka ba wa far'i gado ka hana asil? Shi ɗan uwan ya ce, shi dalilin da ya sa ya samu gado, uba ne ya haɗa shi da wannan mamacin. Eh, to shi kuma kaka zai ce to uban da kake takama da shi shi ya haɗa ka da mamacin ni na haife shi ba. Eh. Are, to shi yasa matsala ce khilafiya mu ji abun malikiya aulu aka yi aka ƙara uku shidan ya zamanto tara kowannen su ya samu ana cewa aljamu aula mina tarjihi da a ce wani ya samu wani bai samu ba gwara kowa ya samu eh akwai wanda suka hana kakar da kakan akwai wanda kuma suka hana ita yar uwar eh to da ke mun karanta wannan ah, sharhin to ina ganin cikin soji za ku fahimci al-usulu wa ta'sil wa tafsil usuluhum sittun li makhraji tudsihi مع الربع إثنى عشر حزف بلا وقري ya ce usul ɗinsu wanda da shi ne ko da shi ne ake fitar da kason kowa shida ne a nan ya ce sittun ne ai kamar ya ce usuluhum usuluhum masailu masailu sittin eh shine sai ya cire mudafun ya dawo da mudafun ilayhi kun mudafun din ya ajiye shi wannan shine takhrijin sa lughawi eh saboda asalin kace usun ka kawo mubtada usuluhum da ke asal ɗin muzakkar ne na'am a khabar ɗin sai dai ka ce sittatun na'am eh na'am amma to me yasa maimakon a ce usuluhum sittatun na'am aka ce usuluhum na'am sittun to sai a ce ka ce to ai an cire mudafin ne wannan sittun ɗin mudafin ilayhi ne na'am eh saboda jaizi ne ka cire mudafin ka kawo mudafin ilayhi na'am ka ajiye a a wajensa na'am Eh, usuluhum masailu sittun masailu sittun na'am sittun din zai zama na'ati na'am na'ati na masailu ko masailu sittin ya zama mudafun ilayhi ka cire masailu din sittun din ya samu rufu'an na'am eh shine wajihinsa na'am yace li makharaji sudusihi duk duk inda akwai sudusi na'am yace sitta din anan ne yake fita na'am
eh, ma'ar rubu'i in akwai rubu'i na'am eh, rubu'in eh, ma'ar rubu'i in tare da ru- sudus din in tare da rubu'i ne isna ashara na'am isna isna ashara ne zai fita Na'am.
kamar yadda muka karanta na'am ma'ana sittun din makhraj ne na sudus Na'am.
shi sudus din in ya hadu da rubu'i makhrajinsa shi ne isna ashara Na'am.
Eh, zai zamanto a a sudusin isna ashara guda biyu na'am rubu'in isna ashara kuma guda uku na'am Eh, Na.
Hushu ya ce ka tattare wannan ilimi ko bayani da aka baka Na.
daga haza ya huzu hus Na.
bila wakari ba tare da wahala ba na'am ko ba tare da nauyi ba. Eh, Ma'asumuni in kuma ya ce ya hadu da sumun in ya in ya hadu da sumuni ne na'am shi sudusi din in ya hadu da sumuni ne na'am ma'asumuni hus 20 ma 40 lahum na'am sai ka cire sudusin da sumunin a ashirin da hudu na'am a ashirin da hudu sumunin da su sumunin da sudusin sai ka cire su a ashirin da hudu na'am Eh, zai zamanto ah, zai zamanto sudusin sudusin ashirin da hudu zai zamanto hudu ne na'am Eh, sannan kuma sumunin sumunin ashi- sumunin ah, sumunin ashirin da hudu zai zamanto shida ne zai zamanto shida ne Eh, saboda in a sha biyu ne uku ne hudu Eh, in a- in ashirin da hudu ne to uku uku din takwas ne a ashirin da hudu Eh, takwas ne saboda haka a uku zai zamanto sumunin ashirin da hudu Eh, salasatuha anhum ta'ulu wala tamri na'am eh kamar yadda muka karanta kun ga bayani yana zuwa ba Na.
su ukun nan sita da isna ashara na'am da arba'atun wa ishiru ne ce duk suna yin ta'ulu Na.
suna a shiga aulu Na.
wala tamri karka yi jayayya daga mara yamri na'am eh karka yi jayayya fasittatu nafradan ila ashratin bizi na'am فروخ وإثنى عشر ما خمسة تجري نعم.
شي ستة ستة ɗin ɗaya bayan ɗaya shi ne afradan bakwai takwas tara na'am ila ashiratin har zuwa goma yake yin auro na'am kaga dai baka bukatan bayani a nan tunda Na'am.
kowanne an yi an yi an yi karatun daga baya a nan da ya ce bizi furukin din Na'am.
wata matsala ce gobe zan muku bayani a kai na'am wasu suna ce mata zifurujin na'am
zifurujin ɗin na'am ma'ana kaman kaza ne da 'yan tsakinta na'am saboda yawan waɗanda suke karkashin Na.
matsalar na'am zifurujin ɗin kuma na'am kamar an kama wato matsalar mata suna da yawa na'am Eh, shine zifurujin Na.
ko matsalar tamkar kaza ce da 'ya'yanta Na.
zifurujin na'am eh na'am shine wa itna ashara ma khamsatin tajri itna ashara kuma za ta yi aulu na'am za ta yi aulu har zuwa goma sha goma sha biyar Eh, kamar yadda muka rigaya muka bayyana na'am salasata za ta yi aulu zuwa zuwa goma sha uku in ka cire sha hudu zuwa goma sha sha biya- biyar in ka cire wannan eh, sha shida zuwa goma sha bakwai kamar yadda muka نعم muka karanta daga baya auli na isna ashara نعم eh.
نعم وللنصف والباقي اثنتان ثلاثة نعم بها ثلث والربع من أربعين يبري نعم وللنصف والباقي اثنتان نعم in matsalar da akwai mai nisu da abin da ya rage shine isnatani نعم salasatun biha sulusun نعم Shi- sannan salasa duk matsalar da akwai sulusi a ciki نعم war rubu'u min arba'in ya biri نعم rubu'i kuma duk matsalar da نعم a a duk rubu'i duk a, abin nan a, shi a, fu- arba'a kuma duk matsalar da akwai hudu a ciki akwai hudu a ciki shine wa rubu min arba'in ya bari samaniyatun lissumni نعم eh, takwas kuma matsalar da akwai sumuni a ciki shine samaniyatun lissumni نعم bi sukunin mimi نعم samaniyatun lissumni fanzur furudaha bima shi'ita khus inda tamasul fi hasri نعم a gani نعم ma'ana idan bai kasu ba نعم kabawa ma- kabawa a kabawa anisu abin da ya rage kabawa a amma misali as- a- a- asaba نعم bai rabu ba نعم sulusi ka dauka ka ba masu sulusi bai rabu tsakaninsu ba نعم rubu'i ka dauka ka ba masu rubu'i bai rabu ba sumuni ka ba masu sumuni bai rabu tsakaninsu ba نعم.
fanzur furuda sai ka duba faral farallan نعم ma'ana ka duba kason da suke da shi نعم kason da kowanne yake da shi sumuni ne sulusi ne rubu'i ne sai ka duba bima shi ita in ka duba bima shi ita khus'in da tamasuli ai khus'in da tamasuli نعم.
idan adadin ya zamanto iri daya نعم.
misali biyu da biyu uku da uku hudu da hudu biyar da biyar نعم.
to khus'in da tamasuli bima shi ita نعم.
ka dauki ɗaya daga ciki نعم eh saboda adadin iri daya ne نعم eh adadin iri daya ne sai ka dauki ɗaya daga ciki نعم fi hasri ma'ana a cikin iyakan cewa na نعم yana ya baka hukuncin tamasuli ne نعم in tamasuli ne ka dau ɗaya cikin adadi guda biyu wanda suka yi kama da juna نعم wa akbara khus'in da tadakhuli eh yani in tadakhuli ne karamin yana shiga babban to ka ɗauki babban wajen tadakulin ka kamar yadda dazu na buga muku misali ka ɗau babban ka buga shi cikin karamin نعم misalinsa ya kawo ma sittatan salasatu hafiha نعم.
in ka duba shida uku yana shiga ciki so نعم
eh, uku so yana shiga cikin shida so biyu نعم to sai ka ɗauki shidan shine babba babban adadin sai ka buga cikin uku نعم shine hukuncin tadahuli kenan نعم salasatu wafiya نعم.
wa in wafaqa نعم.
fasri in kuma sun yi tawafiki kowanne yana da rabi نعم to eh, ja gaba mu tafi mana akwai bayani kenan نعم fa fi ayyi wifqin shi ita kamila akhari نعم anan wifqin din anana nufin nisfu نعم cikakken ɗaya daga ciki din ka buga shi duk rabin kowanne wanda kake so نعم in ka ɗauki cikakken wannan sai ka buga a rabin wannan in ka ɗauki rabin wannan ka buga cikakken ɗin wannan Na'am.
shine hukuncin inda suka yi tawafuki kenan نعم wa kan nisfi min sittin walar ba'i istafri نعم yace kamar misali rabi ne rabin shida نعم za ka buga shi hu- cikin hudu نعم rabin shida ɗin menene uku ba Na'am.
sai ka buga shi cikin hudu zai baka sha biyu نعم ko rabin hudun cikin shida نعم rabin hudun nawa ne biyu نعم.
ka buga yi cikin shida shi ma zai baka sha biyu نعم istafri ma'ana lokacin da kake kokarin fito da kason kowa نعم eh shine fara yafri نعم eh wa fi ayyiha inda tabayuni kamilan in wajen tabayuni tabayuni ne نعم cikin kowanne daga cikin su نعم zaka dauki cikakken ɗayan ka buga shi a ciki نعم
salasatuha wasnani نعم misali uku da biyu نعم akwai tabayuni tsakanin su نعم ko ka buga uku cikin biyu gaba daya نعم zai baka nawa shida Na.
ko dauka dauki biyu ka buga cikin uku shi ma zai baka shida Da na.
shine ce ta'asilaha tadri ai tadri ta'asilaha نعم tadri din anan jawabu sharti ne نعم jawabi sharti ne نعم
Eh, za ka san ta'asil din shine inda inda ah, makharajin ko kowa zai fita نعم Eh, shine ta'asila ta dare kun ga wannan ba- maganar ta'asili ne نعم ya kawo ma usulin bakwai ya kawo ma yadda za ka yi ka- ka yi ta'asili نعم ma'ana yadda kowa kasansa zai fita نعم Eh, sannan ya ce wa baina sihamin zur wa baina ru'usiha نعم lada zinkisarin an fariqin lizassabri نعم in kuma bayan ka yi tasiri suwa ne sulusi ne da su suwa ne sulusi ne da su suwa ne subuhi ne da su نعم to idan ka ɗauki sulusin suwa ne ka ba su bai rabu tsakanin su ba نعم ko sulusin bai rabu tsakanin su ba suwanin bai riga tsakanin su ba نعم akwai aiki a yi نعم.
to wannan aikin shine za ka zo ka duba tsakanin sihamin su kasan su نعم uku aka ba mutum hudu نعم sai ka duba نعم sannan in ka duba wa bainar usiya ka duba su ɗin kuma su nawa ne نعم misali abu uku aka ba su su ɗin su biyar ne نعم a ko kuma su ɗin su shida ne ko su bakwai sai ka duba نعم to tsakanin kason nasu da adadin su su ɗin نعم za ka ƙara dawowa ka duba ya yi tabayuni ne نعم ko ya yi tawafuki ne ko Na.
ya yi tadakuli ne ko ya yi tamasuli ne نعم
shi ne ce ladazin kisarin an farikin in ya inkisari ne fariki guda ɗaya kamar da na yi muku bayani aka ce fariki wannan mai sulusi wannan mai rubu'i نعم a gane Na.
To mai sulusi fariki ne mai masu rubu'i ma fariki ne نعم misali rubu'i ne mata Na.
mata suka ɗauka نعم ko su fudu ne ka gane a yi rubu'in nasu ne نعم to idan rubu'in ɗaya ne cikin fudu نعم in ka ɗauki ɗaya ka raba wa mata fudu zai zai rabu ne نعم ba zai rabu ba to yayi inkisari masu rubu'i an samu inkisari a wajen su نعم a gane Yeah.
shi ne an ci inkisari bangare ɗaya kenan نعم نعم eh نعم bangare ɗaya نعم fa in wafaqa نعم wifqar ru'usi fa khus bihi نعم in tsakanin adadin na adadin su din da kason da aka ba su akwai wufki ma'ana a kowanne akwai rabi نعم to zaka dauki rabin ru'usin نعم gane shi ne fa'in wafaka wuskar ru'usi fa bihi نعم in su hudu ne misali nawa ne rabin hudun نعم biyu نعم to sai ka ɗauki biyun نعم Eh, نعم biyun da ka ɗauka sai ka buga shi cikin kason su ɗin نعم to in adadin da zai baka zai kasu tsakanin su نعم Eh, نعم
shi yasa wa illa idan kuma tsakanin kason da suke da shi ɗin نعم da adadin su ɗin نعم bai yi tawafuki ba ma'ana ya yi tabayuni kenan نعم wa illa fa khuz kullar ru'usi bila mairi نعم maimakon daukan rabin نعم adadin nasu a adadin nasu gaba ɗaya zaka dauka sai ka buga a kason da aka ba su نعم to abin da zai baka shine kowannen su zai samu نعم zai samu rabon sa نعم wa akbara khuz inda tadakhuli نعم sannan kuma yace ka dauki adadi babban نعم Eh, ka ɗauki adadi ba a- ka- in sun yi tadakuli tsakanin adadin kason nasu da adadin su din نعم wanne ne ya fi girma نعم in sai ta sai ka duba in adadin kason nasu ne ya fi girma Na.
babban za ka ɗauka sai ka buga cikin adadin نعم kansu din adadin su din Na.
in adadin nasu ne su din ya fi girma Na.
sai ka ɗau ka ka buga ƙaramin adadin kason nasu نعم to abin da ya baka din to shine kowannen su zai samu نعم an gane نعم to wannan kenan idan inkisarin an yi shi fariq wahid ne نعم to saboda ya takaita ma yace idan inkisarin fariq guda biyu ne نعم mai rubu'in ɗayan da aka ba su cikin hudu bai rabu a kansu ba نعم tsakanin su ba masu sulusin ɗayan da aka ɗauka cikin uku aka basu bai rabu tsakaninsu ba in kisarin a wanne fariki biyu aka samu ba to in a fariki biyu aka samu in ka yi wannan abin da muka faɗa adadin da ya baka din ba shi ne zai rabu tsakaninsu ba na'am adadin da ya baka ana kiran shi juzu juzu sahami na'am
juzu sami shi yasa yace wa akbara qus'in da tadakuli juz'aha fa fil asli aw fil awli fa fil asli shi wannan juz'in da ka ka dauka din ka buga yi cikin asalin mas'ala na'am asalin mas'ala in min sitta ne zaka buga yi cikin sitta in na'am min salasa ne zaka buga yi cikin salasa in min arba'a ne zaka buga yi cikin arba'a na'am au fil auli in kuma matsalar ta yi aulu misali ta yi shida ne ta yi aulu zuwa bakwai Na'am.
cikin bakwan za ka buga ba cikin asalin matsalar ba na'am in kuma shida ne ta yi aulu zuwa takwas cikin takwas din za ka buga adadin da ya baka din na'am shi yasa ya ce fa fil asli au fil auli fadribhu Na'am.
tastaqri in kai wannan za ka samu istiqra'i na'am abun zai zai kaso na'am kamar yadda duk muka karanta a cikin takribul murad na'am eh na'am wa hasiluhu wa hasiluhu in an fariqaini juz'uha yace wannan aikin da kai ka rabawa na'am a inkisari na fariq daya na'am in inkisari din na'am fariq guda biyu ne yace na'am wannan adadin da ka samu din na'am to zai zamanto shine juz'ul juz'u samid na'am eh shine juz'u samid to shi wannan juzu sami din to shi ne za ka zo ka buga cikin matsala shi yasa ya ce wa hasiluha in an in an fariqaini juz'uha na'am wa aksara wannan wa aksara din adafi ne zuwa ga an fariqaini na'am ai wa hasiluhu in an fariqaini na'am wa aksara min fariqaini na'am misali matsalar akwai sulusi akwai rubu'i ak- akwai rubu'i akwai sulusi akwai sulusi na'am akwai sulusi akwai sulusi na'am akwai kuma sumuni misali Na'am.
to wan- me masu sulusi an samu inkisari na'am eh, masu sulusi ma an samu inkisari masu sumuni ma an samu inkisari na'am kaga kenan ya zama inkisarin bangare uku gaba daya na'am to shi wannan abin da ka buga na'am bayan duba tadakuli da tamasuli da tawafuki da tada- tabayuni din Na.
zai zamanto maka juzul masala ne na'am shi yasa ya ce ah, wa aksara kis bainar ru'usi huna habri Na.
anan ka lura anan ya ce huna na'am idan infira in- in- inkisar din na'am fari guda biyu ne ko zuwa sama na'am to ba za ka duba tsakanin kason su din na'am da adadinsu ba ne, a'a, za ka duba tsakanin adadin waɗanda aka yi musu inkisari ne.
na'am Misali a nan mutane uku ne, na'am a nan mutane hudu ne, Na.
a nan uku da hudun za ka duba adadin mutane.
na'am Ba za ka duba ad- adadin kason nasu ba, na'am saboda adadin kason nasu din ka gama aiki a kai.
na'am Wannan juzu'ul saham ɗin da kake rike da shi shine.
na'am Kawai yanzu abin da za ka duba tsakanin adadin su din na'am sulusin nan tsakanin mutum hudu ne na'am rubu'in nan tsakanin mutum uku ne ka gane Na.
shi za ka duba to to uku da hudun tabayuni ne tawafuki ne tadakuli ne tamasuli ne na'am ka gane ai Na, na.
to anan za ka zo ka buga tsakanin ru'usin su din na'am in tabayu'i ne ɗaya cikakken Na.
ɗaya cikin cikakke Na.
tawafuki ne ri- rabin ɗaya cikin rabi tadakuli ne Na.
adadi mai yawa cikin karami to shi ne abin da ya baka ɗin na'am to shi ne wannan wannan fari ɗin ko guda biyu ko uku Na.
kowa zai samu kasonsa na'am Eh. to shi ne ce walaisa lahum sammat tamasulu izbihi na'am ya ce a nan ya ce a nan ya ce babu tamasuli na'am a nan lokacin da misali eh, inkisari ya zama to farikai ne Na'am.
ko aksar ya ce babu tamasuli abin da ya sa ya zama babu tamasuli Na'am.
izbihi saboda ta, da- da tamasuli din Na'am.
ya kunun kisamun lan kisarun saboda zai zama to abin nan ne inkisam ne kowa zai samu rabonsa a gane uku ne aka ba wa mutum uku ba shi kenan ba kowa zai samu rabonsa to da ake a tamasiri kowa zai samu rabonsa kaga babu maganar tamasiri a nan Na'am.
shi yasa isbihi ya kunun kisamun lan kisarun Na'am.
lizi hijiri duk wanda ya mayar da hankali zai gane cewa tamasiri ba zai shigo nan ba saboda ana magana ne akan kason da ba zai rabu tsakanin masu kason ba Na'am.
shi kuma tamasuli yana nuna kaso ne wanda zai rabu tsakanin su uku ne ka ba mutum uku Na'am.
ka ba mutum hudu Na'am.
kawai ya su dauki guda da daya da daya yawa Yes.